أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخواتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى قدره يوم الآل العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ فكر لنا بهذا المحضر والتعظ في بنظرة تاتي لنا باللفة نسبه لأبيه رضي الله عنه دمنا شيوخ وجمع الجيش الله يدري Amin.
وأما أبوه رضي الله عنه أما معيتين شيخ رضي الله عنه وهو شيء حجة الإسلام حجة مسلمتي ومصباح السلام تلا ميحسك دوب حامي الشريعة ملكية لشريعة wannan shi ne mai tsaranta da kuma kare mutuncinta wa mahuyi hali ya tariƙa ba da hukumi alwariha wanda yake shine mai raya wannan tariƙa ta tijjaniya bayan gujewa haskakenta wa radiyo bayaniha wa manariha ba da hadin da asasiha wanda ya ɗaukaka ginin tariƙa ya ɗaukaka manarata bayan canza asalin ba ya rushe al'ummatu abin koyi al'aurau mafi tsantsini al'adu bil ahwad mai riko da abin da kina mafi kewayewa ga abin da a daidai asu mai da ko asu mai da ilzal da dal shugaba man jama'a bihi ma tashattata wa tafarraka wanda yake abin da ya rarrabu ya ɗaiɗaiku ya watsi ya taru bihi da shi al-maula fi akabir jali hadin tariqatul musula wanda ke shine shugaba abun koyi mai zubinta lamurra cikin manya-manyan mazaizan wannan tariqa wadda ba ta da tsanta a shehul akbar shehi mai girma ko mafi girma cikin shehunai na zamanin shi walwaliyul kabirul ashhar waliyi babba mafi bayyana da shahara a sufiyu sunni sufi wanda ya rike da sunna wane ne ya ce shehu na shehu wa maulana majalisun lamarin alhaji abdullahi ibn sayyid muhammad shi ne alhaji abdullahi ɗaya shugaba sayyid muhammad shi ne mafi shehu radiyallahu anhu wanda ya tara dukkan wannan daraja wanda an kawo wani abu daga ciki wa haza shehu wannan shehi muharriru jami'in qulubi shine wanda ya tara ya tace dukkan fannonin ilimomi gabaki daya ma bainal furu'i wal usul abin da ya haɗa tsakanin far'i da kuma asali la siyaman kitabu wal hadis balle wa a ce maka qur'ani da hadisi to babu abin da yafi yalwa faɗi da rasa kamar su wakar wakar fito ala kitabi lissafi tarjima radiyallahu anhu na tsaya ga wani tayi wanda wanda muke matarjama na shubra radiyallahu anhu shi ke da wannan abin da na gani a rubuce da littafin shi radiyallahu anhu yana cewa inda wale da haza mahaifin shi wannan shehu abdullahi kada fassara alqur'ana lil ya fassara qur'ani ga mutane bayan ne ba alami ya ce maza fiye da sau ɗari da farko ya hayya sauka ya koma ya yi fiye da sau ɗari wakar hajja ya yi hajji sai sa aka cewa alhaju abdullahi saboda lokacin hajji abu ne wanda yake mai wuyar gaske wanda ya hajji har dai irin nasu na ƙasa dole ya rika su da alhaji duk da malaman zamanin shawai riya ce a ce mutu alhaji ga sallah da aka yi yan kullum ba ce almusalli ba sai ya haji dan dariya wanda ya ce kuma ko zaburar wanda aka yi mutane ba ku so a yi masu zaburar ba ai wannan ya daga cikin zaburar wa mutum gari ya cika rukuni a ce mai alhaji wasini alhaji abdullahi ya yi hajji wazara ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajahada billahi ya yi jihadi cikin ɗauka addinin Allah a hasanu mujahada mafi kyawun jihadi har yaƙi ya yi tura kuransa tabbaci ya kwashe kaya da yabban ƙasar wanda ko gambe ya haka ya koma saboda an ce ba a karantar da ƙwar'ani sai ya tashi ya hijira sai malamai da yawa aka ta tashi da almajirai sai ƙasa za ta wati me za yi haka ta yan mutum ba ku dawo da malamin nan ba shi abdullahi kun kasa ka sai ko rasa kowa ta a to a bari ya dawo sun ka ce mai sun ka ce dan ko me za yi ya ce hana karatun ƙwar'ani to ka dawo ya ce ku duka ku bari in karantar da ƙwar'ani gida na yadda na kasu suka ce sun yadda ci ta hukuma daga nan sai malamai suka ci kawo jarabi har ya zama an yi makarantar da ƙwararri amma ba makarantar gwamnati ba makarantar gwamnati su da lokacin ko larabci ba a karantarwa saboda wanda ke larabci zai iya ƙwararri wanda ya ƙwararri ba ka raba shi da addinin musulunci da haka ya yi jihadi mafi kyawun jihadi wannan ba a ulunan na'imi ya faɗakar da idanun masu kwanci ومن بركة هذا السيد الجليل أتانا كل خير وفضل وسعادة دكا الخير ودكا متدرجة ودكا وانا عزيز يا زومنا لي daga albarkar wannan shugaba mai girma da shi wa abdullahi da shi ibrahim ba da kana samun shi ibrahim kaga to ashe shi a asali wanda yake saboda shi da muka samu shehu Ibrahim ana gadama da masu biye shehu Abdullahi da masu biye shehu Ibrahim a Madina radiyallahu ta'ala anhu sai yana cewa mu addaga wasu zamani khatamul khatamaini daga wani duk wanda ba shi ba ai kasa ne da gida ka da ku kasa kuke gare mu in ji mabiya shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala mabiya shehu Allah suka ce mu ba mu ta yaro inda ba haife shi ba da kuna gani ne balantana haku ce kuna shi ne to ai tsawo bai wuce kai ko min mutum ya tsawo tsawo dai bai wuce kai da an kai bisa kai to an gama tsawo suka ce to ai shi ibrahim shi ne sahabar bayyati shi ne kaza shi ne kaza to da gaddama da yawa suka ce zuwa da za a yi shi shehu abdullahi ya haihi shehu ibrahim radiyallahu anhu to shehu ibrahim shi haihi wani da kamar shehu ibrahim suka ta wannan kuma bai yiwa to shi ba ci mashi wa abdullahi ke tunda bai ya haihu shehu ibrahim to kenan bai kai ga wanda haihu ibrahim ba radiyallahu ta'ala to ka dai ga cewa mutum komai ya ɗaukaka to bai kai ga uba dai ba zai yi uba dai ta wajen cewa haihuwa ta amfani da wajen cewa duk ɗaukaka ta yi da alkhairin da ya samu to sai an ba uba ne kamar shi an nuka mushi a gani wajen zamun lamu an na kai Allah ya saka mashi wa abdullahi dangane da alkhairin da ya muna shi ma na saka mai da alkhairi wa manaqibuhu darajojin shi wa abdullahi wa quwwatuhu fi dini da ƙarhi ne cikin addini wa zuhuduhu da gudun duniyar shi wa wara'uhu da tsantsene shi aksar min an tu'adda wa tusa ya wuce a lissafa su ko a gane iyaka abin da yi da fa'alin lahu bihi Allah da ya amfane mu da shi wa jami'a awda'ina da dukkan masoyan an naf'al haqiqiya amfani na haqiqa wa fada alaina barakatuhu Allah ya kwararo na albarkashi wa nafahatihi wa nafahatihi da baya-baya shi da kyautukan da Allah sa a hannun shi ila yau amin ya rabar halin na sabuhu da kumbi ko dangane ne wajen mahaifiya ce da zai lawa ana wa ma ummu ko da zai lawa ana ba iya yi ta ce a doratu lukulubin na alwaji mutu maras yin tamka a sami na tubai tsada wadda ba a samu irinta shi ne a dora a yanzu ita ke nan aka yi wani jauharu jauhari annafisa mai tsada a saliha saliha shi ne managarciyar mace annasika mai yawan ibada as-sadiqa mai gaskiya cikin lamarin duka tsakaninta da Allah tsakaninta da bayan Allah al-fadila mafificiya al-najiba zababba al-waqifa bi huquqi al-rububiyyati bil hali wal maqal wadda take mai tsayawa da ba da haƙoƙan Allah zama ne abin bauta a Ubangiji a nan da halinta da kuma zancenta. Za ta sirati saniya, ma'abociyar tarihi da rayuwa maɗaukakiya lokaci a suniya da ba wasu ba. Wal ma'asir da abin da ake ruwaitowa daga gurabun na ayyukanta da rayuwarta da halayenta asuliyya na sunna duka abubuwanta za ka iske suna da dangantaka da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wal amal as-salih mabuci ayyuka nagari wal af'al mardiyati mashkurati mabuci ayyuka yardaji kuma abun godewa wato ita zamanta ba a taɓa samun wanda ya koke da ita ba ya ce wancan ta yi ba daidai ba ba a taɓa samu ba tun da ake zatul baraka maboci albarka algazira mai yawa wal anwar maboci haska ke asaliya mai tashin haske arrasi hatun tamki mai matabbacin matabbata wani yaƙi da yaƙi ne wal afizatu mai riko bilhablil matin da igiya mai ƙarfi amintatta wace ce wannan maulatuna ita ce kowar gijiyan aisha aisha bintu sai da ibrahim ke shugaba ibrahim sunan kakashin kenan wajen mahaifiya ce ibrahim wahiya radiyallahu anha ita allah ne ya ƙara yarda da ita murja da allah ta ta yi da wani da hasu shi tun tun da Allah ya sa ta karkashin hukuncin hannun mahaifin shehu da radiyallahu ila halun bajara hayyan har abada ma zalat ma'aniyatan firdawo wata gushe ba mai tsananin kula da neman yadda shi ita dai me za ta yadda da ita ya amince me abbai so ba za ta kusance shi ba mujtahidatan fil bururi lahu wata kushe mai tsananin ba da kokari cikin biyayya da shi mahaifin da shi labarin ya inganta ana ruwa irin haka to akwai rumfa za ta faɗi haka sai shi Allah ya ce fa dan tallabe mannan ya shiga nan doko igiya tana tallabewa ko da ya shiga ya shiga cikin wuta haka halara sai da ya zo da asuba ya ganta tallabe da rumfa ake aisha ta ce ba ce aka yin tallabe ba ta baka ce a aji hannu da ba tsawon dare kuna tallabe da rumfa don kar ta aji hannu ko ta sake ran shi ya baci shi kuma ya mance tana waje ana ruwa ba irin da alhaji ya da allah kara mishi rana ta mamuna ya wata sokoto sai ga hadari shi ya ce ka tsaya nan alhaji buda ya ta ya dawo ka zo ka ga inda muke da in ya zo ka kai shi inda muke cikin kyaf da alhazi aka zo ko a ga wuce da ruwa can ƙarshen ruwa sun yi sauƙi sauƙi sai ga alhaji da ya yi race race ya ji ishe ya ce inna lillahi alhaji da an kai ai sai yanzu ya taho ai sai yanzu ya taho inda aka ce ya tsaya to nan yake tsaye cikin ruwa kada ya daga alhaji buda ya zo shi wa balarabe ji bai ji daɗi ba sai da ya taho na jari kusa gida ba a kama ko a bakwai da shi ɗalibi laji ɗansu so haka wannan take aisha tallabe wannan yanzu shi kenan ta kama tallabar ruwa har asuba ana kuma ruwan sama wannan ba ta wace ne ce ba kai mai sami goma kwano in ba ka doka ka bari bai wanka ne ko bauta aka ce maka boye aka sau dama gwargwadon biyayyar mace gwargwadon albarka 'ya'yanta shi ne mata ba su gane ba haka sai ibrahim ya ce ya ce mata ko dan ɗiyanku sai albarka ya kamata ku bi mazan ku dan daidai biyayya ki daidai albarka 'ya'yanki kuma kowa kike a wuri gidan sarakuna ne gidan malamai ne gidan masu kuɗi ne duk wanda kan biyayya biye da kowa ɗaya sai sun talabi gidan nan za ka haka take mutayar jirgin buru lau walam ta fa'al ƙaɗu ma yi guji buhu auye su tun da take da ɗai ba ta taɓa yin abin da zai kusa tashi ba ko ya musguna mai ya ɓata mishi tun da take aw ma yuka yuru khadiran ko abin da canza mai tunani aw khadiran ihwani wal jiran ko abin da zai canza tunanin yan uwa da makwabtanta ba ta taba ba a rigewa da ita ba a cewa ta yi sannan abin da aka ban mamaki wa ma rafa'at sautaha fawqa sauti ba ta taba daga murya saman muryar mai gidanta ba da dai ana magana kamar da ina kirkin matan uwayenmu ko ba da matan ba da duk uwayenmu ana magana kai kasa ba ne zuba wiki wiki ana can na cingam su ka ga haka ma haka uwayen musu ana magana kan su to haka ta taba daga murya sannan muryar mijinta ba radiyallahu ta'ala anha wakalat ma'ahu wakalat tafalu ma'ahu kullal jami'a a takaice dai ta zamo tana aikata dukkan kyakkyawan abu tare da shi wata safi kulli ma yurdi tana aiki cikin dukkan abin da san zai yarda da mijinta gare ta walam tukhalifu fi shay'in ma asalan bata taba saba cikin abu ko kaka yake tun da kai bata taba saba mishi wa mata ashara ilaiha in tasalat da duk ya mata ishara ga wani abu za ta kama wani shi kasa an ce al'abdu yudrabu bil asa wal huru takfil ishara shi ba sai an tikai amma da da kai ishara zai gane me ka kare to ita da yayi ishara ta san me ka nuni za ta bi shi ta ga mai hankali mai biyayya ko kallo kai ya san me ka kare kuma zai aikata ba sai kayan magana ba ولم تزل معاشرته هكذا حتى انتقل هو من هذه الدار الى المقر الاسماء راضيا عنها شاكرا لسعيها معاشرته معاملة شيء يتقو معاملة تدشي بتقوشي معك هي تلاتشي زواغا مقومشي لجدنشي زواغا متفتاتي مدوكك يا بيهاسكي شيء حيا رسول ya rasu rabiyan ana shina mai yadda da ita shakirar lisa yana mai gode ma'aikinta da halin zamanta da shi wa gashi da lahabin zalika alhasatu wal amu kasawa da amma sun shaide ta da cewa mijinta ya rasu yana mai yadda da ita yana mai gode mata wal ahbab wal amma kasa da amma sun shaida ka wal'ahaba wal'ada da masoya da makiya kowa ya san irin biyayyar ta gaba gidanta wahiyar al'ana fi irin hayati ita yanzu ko da ake wannan rubutu ina da rai ina cikin ƙaidan rayuwa matalan lahu wa ka'ira Allah mana baiwa ya ji da mu daɗi da wanzuwar ta amin Allah ƙara mata rahama
صلاة الفاتح
صلاة الفاتح